أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحذر والتاتي في بنظرة تاتي لنا بالزفر نجلة الجيش an ciro a cikin littafi aljaishi kalamu sheki sayyidul mukutari maganar shehi shugabana al-mukutarul kunti shehu mukutarul kunti yana daga cikin kutuban afirka wali ne kuma malami mai girma fi jannatul muridi a cikin littafin sa jannatul muridi aljannan muridi mai neman hatsaran allah wa nasuhu ga abinda muktarul kunti ya ce wal ajabu abun mamaki kullul ajabi dukkan abun mamaki min inkarul qurra'i daga musun malamai wa'inda dai kawai dan sun iya fassara banbaki in baka manda su ake cewa Allah ya yarda da su duk da su fa'a suna girma malamai kaza kaza amma kuma kaga karambani dai sai na Allah ya yarda da su ji suke yi wannan fiye fassarar da suka yi dan dai a ɗau littafi a yi nazari kaza kaza to ba wani ilimin kuma sai wannan kaza ai an ce al yau a kamar tilakun dina kaza kaza dai duk abin da da dai muke jin karatun kullum ko to inkarin nan na alqurra'i malamai yana nufin malamai kuma in ma aran momin ne ma ID yayi sai kaga ikon Allah Qur'anin ne ma ba dan ma albarka faila da aran momin duk suka bi faila ba suka waye suka yi kaza kaza ai ƙur'anin da suke ganin ya hana su ma su fi kihu su karatun hadisi an ce fafi ayi hadisin ba da so yuhu to ina gozancan sufanci da kaza kaza kaza to amma kuma wanda Allah ya taimaka shi ƙur'ani shi zai kai shi ma waɗannan wuraren wannan zai kai shi aljanna kenan wancan ku yayi wuta da shi Allah kiyaye to ana nufin malamai a nan wajen alƙurra'i to dukkan inkarin alƙurra'i musun malamai min ahalil asiri yan zamanin nan namu in ji shehu muktarin kunci li karamatil auliya ga karamomin waliyai su ce damfara ne kaza kaza wadda aihim da da'awan malaman in kiɗa a tarbiyyata ai tarbiyya ta yanke yau kowa ya je ya kama karatu kawai kowa ya je ya kama salati ayin ana salati ai shi kenan ai za ka shiga irin abubuwan da muke ji ai ba yanzu aka fara faɗa ba ai duk tono maganganun na baya suke yi kuma sha'an nufi shari kenan cewa ai tarbiyya ta yanke ba wani wanda zai zauna ya ce zai kama hannun wani ya tarbiyantar da shi ya sada shi da Allah wannan ƙarya ne duk kawai suna cin kuɗin mutane ne da dai abubuwa in kiɗa ai tarbiyyati da cewa tarbiyya ta yanke min sanati nifin wa samani mi'atin tun shekara ɗan wani abu da ɗari takwas muke jin wannan tun ƙarni na bakwai ake jin wannan zamanin su ni da abu to ake jin wannan to bare kuma yanzu an ƙara wajen shekara an ƙara wajen shekara wajen dubu ma kan wannan ko shaura kaɗan ka gani tun wannan shekarun ake faɗa haka ni bin wasu mani na ake mu'uta madina su masu faɗa wannan suna kafa hujja suna dogara bi za'amihin da riyawarsu alama hukiya a bisa abin da aka rawaito an zarrukin ga imamun zarruku shehu zarruki rahimahullahu Allah ya rahamshe shi ta'ala min kaulihi saboda faɗansa in ka da ati tarbiyyatu yau wani ya ce zai sa ka tarbiyya haɗa ka da Allah wannan ya yanke kowa ya je ya tsaya kan shari'a dai tsaya wa sallolin nan kaza kaza to ba shi ya faɗi wannan ba kuma shehin sahadrami shi ya faɗi wannan kuma kulaye da zamaninsa na wannan kula da zamaninsa na wannan lokaci ai duk shehu ya yi sharhin ya yi faɗo sharhin wannan abu a cikin duk karatukan da muka fito a baya ko to cewa in ka ɗaci tarbiyyatu ila wala shubhata ba mummunan zato ga hadarami ko kuma almajirinsa imamu zarruki akan sun faɗi wannan abu kakka zarge su ka gani ko ba mummunan zato ga zarruki abu lahum fi zalika cikin haka li'annahu domin magana da take inna ma hukiyar inqita'uha shi zarruki ya rawaito ga shehin sa hadrami da yake tarbiya ta yanke sun rawaito yanke wata ne min al-maghrib da kasan maghrib ha kasar su suka fada lamarin kasar su suka fada da ƙasar magarib min al-magaribi wa huwa amrun ja'izun ya halatta a ce wani bangare waliyan sun kare an daina tarbiyyar bai hana wani bangare kuma sannan za ka ga hasken yana tartsatsi ba yana tartsatsi ba ja'izin ya halatta fi zamanin a ce haka ta faru a wani zamani makasusin keɓantacce da kudurin a wani yanki makasusin keɓantacce izla ƙa'ila domin babu wani daga cikin bayin Allah ko hadisai ko abu da suka zo da cewa bi wujudin murabbi samuwar wani shehin tarbiyya fi kulli kudurin a ce kowane gari sai an samu kowane zamani sai an samu a kowane gari a'a a ga annabi ma ce sallallahu alaihi wasallama shiryayyu za su wanzu a madari har zuwa tashin kyama bai fice su ba wai kowane gari ba zai iya yiwuwa sun yanke a mashar zai iya yiwuwa sun yanke a sham zai iya yiwuwa sun yanke a kaza to ba a ce kowane yanki ba wala bi luzumihi ko kuma ba a ce dole sai wan lazumtar su masu tarbiyyar nan bi kudirin wahidin a wani waje guda ɗaya ba sai kulli zamani a ce kowane zamani ba za a samu ba sai a Kaduna ko sai a Kano ko sai a kaza o'o Allah yana iya yiwa wutar wancan ta mutu wutar wancan ta tashi wannan garin abin ya dishe a ciki kaga wancan garin kuma sannan abin yake tarfafi wancan garin ya dishe kaga wannan kuma abin tarfafi iya rabon kowa daga Allah Allah ya raba mana mai yawa ya ba mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bi kudurin wahidin so wala bil zum bi kudurin wahidin fi kulli zamani bal faride allazi ajma'a alayhi muhaqqiqus salafi abinda manyan bayan Allah na salafu malamansu da waliyan suka tafi a kai walkalafi da waɗanda suka maye musu wujuda ƙa'imin bi a ba'i tarbiyyati samuwa da wanda zai tsaya wato da nauye-nauyen tarbiyya ya ɗau nauyin nata ya haƙura a buga ɗin ai komai ya ta tafiyar da mutane zuwa ga Allah lokacin da ana babu kaza kaza kaza shi kuma ga Allah ya hore abin yana ta tafiya yana ta tafiya yana ta tafiya min gairi ta ayinin da adadin amma ba su ce mutum goma ne ko mutum ɗari ba ko mutum kaza amma ba wani zamani za a ce fako ɗaya amma ba a ce ga adadinsu ba bi kususin a keɓance an kudurin kuma ba a ce sai a gari kaza suke ba ban da gari kaza a'a baiwa ce ta Allah inda Allah ya sa su sai ga gari san ki ha to ashe in ka gane wannan karatu yankewar tarbiya ko masu ba da tarbiya minal magharibi a ƙasar magharib wa faqadul qa'imi da rasa mai tsayawa fiye a cikin magharib a ba'iha da nauye-nauyenta la ya kadahu bai yi wato suka ba fi ijma'il ulama cikin abin da malamai suka hada kai bai taba wannan abin da malamai suka faɗa ba ala wujudi a fusa cewa za a same shi fil jumlati a jumla lisihati qiyami murabbin dan an rasa shi a magari sai bai hana wani mai tarbiyya ingantacce ya tashi ba fi tukururi a kasar a kasar bakaken fata kuma a kasar mu nan Afirka ta baka fata dan aka kasashe an rasa shi a Afirka ta Larabawa bai hana a rasa shi a mu kasashen mu nan na fara fata ba wanda ko larabcin ma ba a ji amma baiwa ce ta Allah shiga hadaran Allah ne Allah ya fi kusa da kowa Allah ba zancen yare ba ne ba za a ce sai mai iya larabci ne ya iya kaza kaza ko kaza kaza kaza ba ai ko annabawa a cikin yare kala kala ba da sai balarabe balaraban ma in ka lura bai fi daya biyu uku hudu ba amma duk shauran annabawa duk a cikin yare din jibril yahuda irin annaba nan dubu ɗari da dubu ashirin da dubu uku kusan saba'in ne kawai ba ba yahude ba zan saba'in ne an kuma laraba ba ne ba wani yare ne can kaza kaza to za a iya samun sa a tukururu cikin bakaken fata kar a ce a kai ba za a samu a bakaken fata ba ai sai larabawa sai kaza duk ba haka masalan misali au fi misra ko in ba a samu anan cikin kasashen bakaken fata ba a samu a misra au haramaini ko a samu maka da madina au shami ko ko a samu a siriya ko urdun ko palestine ko ko kaza awil iraki ko ku a samu a ƙasar iraki to mun faridan kila a samu mutum ɗaya au muta'addidan ko a samu shehunnai da yawa masu tarbiyyantarwa din ma bi mawabi'a a wuraren da arada Allah ta'ala Allah ya nufi intifa'a ila ko ko intiqa'a hmm? intifa'a dai shi zai shi zai zai fi wato nafa'u intifa'a ne a wuraren da Allah ya yi nufin za su amfanu ahalihi intifa ahlihi wajen da Allah ya nufin yan wajen za su amfanu ala ya dai a bisa hannun shi mai tarbiyya din nan bigi zahari sai Allah ya bayyana shi wa kashfil hijabi sai Allah ya yi hijabi duna kususiyatihi wanda ya ɓoye shi na Allah ne in Allah ya ga dama sai ya lullube ba za ma a sanna Allah din ba shi da ma ya lullube da wani abu a'udhu billahi a dinga ganin ma ai fasiki ne duk gaba ki da to amma in Allah ya so amfani da shi sai ya yaye kuma a san a wani dai bawan Allah ne lalle a kusance shi da ahadi baladati ga mutanen wannan gari au bi mawdi'in ko ga wani wuri qaballahu ko ko Allah ya je to kaga wannan garin da Allah ya bude wannan mutum to sai ga an amfani sai ai ta zuwa ai ta zuwa ai ta zuwa ai ta zuwa ai ta tarbiya au bi mawdi'in ko ko Allah ya jefa shi a wani waje qaballahu ta'ala bihi rimani sakinihi da Allah ya hukunta wato wato haramcin rashin albarka rashin arziki na mutanen wajen wa dardihim da Allah ya hukunta Allah ya kore su daga halararsa dan zuwa wajen waliyin nan shine zuwa halaran Allah shine kofan Allah to da Allah ya niyya ya kore su daga halaransa an hadarati daga halaransa da adamu naf'in ba za su amfani da wannan wali ba sai ya gama zama sai ya mutu ma sannan kuma kila ko wa'yansu su gaya musu magana a dinga cewa oh kaga muku har ya gama kaza kaza Allah ya kiyaye mu ala ya dai a bisa hannunsa li sadili hijabil bashariyat dan Allah ya lillife shi da hijabin dan adantaka ganin sa ake dan adam ne kawai duna kususiyati Allah bai bayyana halalarsa ba da cewa shi na Allah ne fa yaqulu mu'afiru sai wa'anda suka zamani da shi suka zauna da shi gare su ma haza illa basharun kai wannan mutum ne irin ku ne wata falala ce da shi bai ko a ce jahilin banza ko kaza ya kulu min mata kuluna abin da kuke ci shi yake ci wa ya sharabu minu wa ya sharabu min mata sharabu irin abin da kuke sha shi yake sha to me falala me wata daraja a tsakanin ku yake nan lafiya mal qurra'u bare malaman wannan zamani da shehu ya ce mun kai ƙara Allah su ba su sani ba ba su yi ba sun yi kane kane su ne shehunan abun ma su ne kan gaba Allahu akbar su lalata abin da suka ga dama a ce shehu ba ruwansa da wane shehu ne sai kaza kaza da wani fasiki zai zo ya mamaye su da kuɗi a ce na shehu kenan na shehu ne da mu to lafiya malqurra'u bare malaman wannan zamani almuntasibuna masu danga masu dangana kansu li fadilati ga darajar rasmul ulumi kawai wannan ilimai na zane na takarda irin wannan ilimai na zane na takarda shi ma ce suka yi sun sani shi ma ce suka sai aje a dan haddatu wata yan magana kaza kaza kaza ai shikenan an sani allazina qila fi mislihi wa'anda aka faɗa a cikin irin su qalu fulanun alimun fadilu fa akrimuhu misla ma yartadi فقلت لما لم يكن ذاتك تعارض المانع والمقتضي قالوا فلان عالم sun ce mun wani fa malami ne bijimi fadilin mafifici kuma mai daraja fa akrimu ku girma mashi misala ma yarda yanda zai yarda irin darajarsa kai wani zaka girma mashi fa qultu sai nace lamma lan yakun zaka katin da bai zamanto mai tsoron Allah ba bai zamanto mai tsoron Allah ba ka san kowa ya kai kudubi tsoron Allah mana kudubi arifi ko bai zama ba mai tsoron Allah ba ta'aradal mani wal muqtasi abin da ya hana da abin da ya hukunta sun bugun juna a cikin sa ilimin ya hukunta a girmama shi rashin tsoron Allah kuma ya hukunta kallon sa ma ka kai sai za ka yi da wannan ka mutu ka bar shi to za ka za fa in karu misla haula'i musun girin wayannan qurra'u din nan da misl wujudul murabbiyina da misalin cewa ba za a samu masu tarbiyya ba kai duk yan damfara ne duk an lalata abu wani a gaba na ke an lalata mana dariƙa wallahi kuma ba abu to wujudul murabbina samuwa masu tarbiyya wa hukumuhun da hukuncin su dinke tsa'i tarbiyyati da yankewa tarbiya haka haka suna cewa a kakka sake kabu wani yanzu a tafi a ce a yi ta salati salati zai shigar da kai halaran Allah dinke tsa'i tarbiyyati da yankewa tarbiya mujazifatun ala shari'i sakar hukunci ne ba aunawa ga mai shari'a kawai suna koro hukunci ne ba su auna shi da karatu ko da hankali ba ba su auna shi da muzazafa ba ka auna abu kawai ka zubo shi to sun sako hukunci ne kawai ba aunawa ala shari da su kawo karatu ba ko ba su yi amfani da hankali ba wa musadimatun bugu ne lisarihin nasu kuma sun da bayyanannen nasin qur'ani ko nasin hadisi nasin qur'ani fa in yakunu munkirina in sun zamanto masu musu ne da asalin wilayati ga asalin walittan ma gaba ɗaya su a wajen su ba walittan ma gaba ɗaya wa wujudul auliya ba za a samu waliyan ba ma ra'asan wato asali ma gaba ɗaya ala kalama ma'ahum wannan ba magana a kansu kawai kafirai ne wa'annan kan ma ka ɓata bakinka mutum da yake ba waliyan ma ai ba za a samu waliyan wannan kashe man ba bai karanta qur'ani da Allah yake yanzu kan ma kai magana da shi ala kalama ma'ahum wannan ba magana da kufrihin saboda kafircin su lita kazibihin saboda karyatawar su ma ya nufi abin da ya tsara alami a ta ayatin abu sa aya 200 na qur'ani min kitabillahi daga littafin Allah azza wa jalla girma da daukaka ma baina sarihi tsakanin ayar da ta fito da wudiyan kuru kuru sai magana su kuru kuru ko jahili ya san da su ake ba shi ake ba wa qafizai da lizumtawa da hukuntawa kuma a bisu wata bi sabila man ana ba ilai da hukuntawa kuma a bisu wa aksara min salasin mi'ati hadisin da mafi yawa da hadisin annabi ɗari uku wanda fiye maganar waliyai da karamominsu da kaza kaza kuma ingantattun hadisai ba ranki ranki ba wace to in wanda ya zo ya ce bai yarda da wannan ba to ai yanzu kai ba ruwanka sai na ce to kai kai amanna billah mu mun imani kai je kai ta abunka to amma kuma sunan ka mun kiri a wajen kafiri ma wannan ko kallon sama ba za a yi ba to wa in kana inkaruhum in musunsu kuma laha ga tarbiyyar ne min jihati da awal in kiɗa a'a sun yadda da waliyan sun yadda da kaza amma dai tarbiyya ta yanki sai dai ai ta wurin sai ai ta wurin ko ko ai ta sallar dai ai ta kaza da wazifan da kaza kaza a'a ta yanke kar a ce wani wasibi ko wani mahajjubi ko kaza kaza kaza kaza abubuwa dai za ka yi tabi to min jihati da awal in kiɗa'i min kullu zu ta kowane fuskoki fahiyar da'awan aida ita ma da'awa ce kawai yukazzibuha yana ƙaryata ta annahu la yakalu ba zai yi duniya ta wofanta ba da mai ɗaukan tarbiyyar su kaga sun yi ƙarya kenan in ma an yi da in ma dai su yi da'awar in kiɗa addini sai dai in za su yi da'awa addinin ya yanke ma gaba dan ne tarbiyyar nan shi yake ɗauke da addinin ma gaba ɗaya dan shi yake ɗauke da ran addinin wayannan duk masu rubutu tuga nan da abu shirme ne wani yana iya zuwa zai jefa musu shubu hadiya watsa sama a kafirci da kaza kaza da shi Allah yake kallo da shi ake ruwa da shi yake rike da ruhin addinin da kaza kaza kaza kaza to yadda in su da'awa cewa addinin ma kwata kwata tun da aka ce in aka ce mutum ba kai ai mutuwa zai in aka ce addinin musulunci ba ihsani to ne amfanin sa kawai da wani amfani ko sai dai ce addinin ma yanke min asalihi daga gindin sama aw la yadda u ko ba za su da'awa haka ba fa in yadda aw in ki da'awa in suka ce addini ya yanke ma kullu fu bi hujjatin ko ko tarbiyyar ta sai a ce ku kawo hujja wala hujjata lahu kakkama saurare su kan ba ka zaci ma malam ba su da hujja min kitabin ta qur'ani wala min sunnatin ko sunnan manzo Allah wala min ijma'in ko haduwan malamai ko in akida suke takama da ita in ma dai zama ash'ariyawa ko ma ko su ba su da hujja a nan wajen to to hauka su kenan za a kawo ko su kai ka kula shi ka kula shi to duk ba su da wannan kaza ko in kida to ba su da hujja wala bal bari dai yuhajjijuhum abin da zai kafa hujja a gare su wayu kazzibuhun ya karyata su ma bari dai zai kafa hujja a kansu wayu kazzibuhun ya karyata su zairu ma hadisin ba hadisi ma ɗaya ba ba hadisi ma ɗaya ko abu zai kawo hujja a gare su wannan kure ne ya ce yu hadibuhun hadisi bai hajar ce zai kafa musu hujja to famin ha yana daga cikin hadisin da zai kafa musu hujja qauluhu sallallahu faɗin manzo Allah ummati al'umman nan ta kalgai kamar ruwan sama ne la yudra ba a sani ba awwaluhum khairun wai na farkon ne tajarrul awwal din nan sahabbai da tabi'ai da kaza su ne alkhairin ne ne ne ne an akiruhum koko na karshen da wancan yake ganin duk mutanen banza ne karshen duniya duk ba na Allah ta ta to kaga manzo Allah ma yanzu da na farkon ma yake hada kuma fa Qur'ani ya hada wa akarina lamma ya haku jihim ko to wannan ha yana to wannan hadisi Tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunaninsa Ahmad bin Hanbali ma ya fitar da shi Haitami ma ya kashi cikin majmu'u dinsa wannan yana daga cikin hadisi dai da zai ƙara wannan hadisin la tazalu ta'ifatu wata jama'a ba za ta gushe ba min ummati daga al'ummata alal haqqi tana kan gaskiya ko ko tana kan lamarin Allah zalika bi anna Allahu wal haq tana kan gaskiya ko tana kan lamarin Allah zahirina suna tafa a kansa la yazurruhum ko kuma suna bayyana a kansa lokacin da wani yake kwarewa su nuna mata a kan lamarin Allah suke suna nan kan ɗariƙarsu la yazurruhum man kalafahum wanda ya saba musu bai cuce su ba wa kazalahum ko wanda ya tabar da su mutanen banza ke da ai kaza kaza duk bai cuce su ba hatta ya ce amrullah har lamarin Allah ya zo har kiyama ta zo wa hum ala zalika suna nan akan haka wa idza da'u idan suke da'awa in kida a mazhabin tasawufi ai sufancin ra'ayi yanzu ya kare kai sai yan da'awa sai kaza kaza in suke da'awa sufancin ma ya kare duna gairihi a'a sufancin ne kadai ya kare amma shauran bangarori fikihu na nan hadisi na nan ilmul qira'a na nan musabaqa na nan kaza kaza kaza kaza na nan ko a je kaza kaza abubuwa da in suke da awaye tasawufu ne kawai ya yanke duna gairi ban da waninsa min ulumin ulumin rusum na wannan ilimai na zane cewa a su suna nan dankar kowane fanni ko na hawinsa ko kaza kaza a su suna nan amma sufanci ne a shawahidul kitabi kafa hujjan qur'ani abinda qur'ani ya nuna wasu sunnati da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sajihatun mai bayyanawa ce a sarari mai rura murya ce mai fito da muryarsa ko a ce mai faɗa ce a sarari alaihim a gare su bitta firigi cewa wannan magana ta su ɓatacciya ce ɓataccen ra'ayi ne da su ba da hankali qur'ani da hadisi sun ce ɓataccen ra'ayi ne da su wata finidi sun ce ba su da ra'ayi mai kyau ra'ayinsu da ya ɓatacce ne wata kazibu sun ce sun yi ƙarya sun ce sun yi iz domin hasilu ilmul haqiqati ma'anar ilimin hakika dai baɗin ilmul haƙi wato baɗinin wannan ilimi na shari'a din nan shine baɗinin shine ilimin hakika baɗinin ilimin wannan hakika din nan war rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa inna li kulli haqqin haqiqatun kowace haqqu gaskiya tana da gaskiyar ta ita ma ko kowace haqqu tana da haqa'iqunta tana da haqiqarta haqiqa dinta to tabarani ya fitar da shi ko to kowace gaza tana da wa kan masala sharihul hadisi mai sharhin wannan hadisi ya buga misali zalika bil kishir wal lufi yace ma'ana akwai bawo akwai kwaya haka mai sharhin hadisin yace fa shari'atu zahirin shari'a kawai kishirin bawo ne wal haqiqatu hakika kuma lubbuhu shine kwayar tasa qultu a yawa wal haqiqatu lubbuhu shi ita kuma hakika wannan tarbiya ita ce kwayar shari'a din fa lubbu to ka gani kwaya la kishira lahu ba ta da bawan da ya lullube ta muguta zilin ko ta tsiraitu fasidin yanzu za ta ɓaci yanzu ba ta zo ta lalata ta ta watse kura ta shiga kaza kaza kaza a ce kwaya ga ta ba ta da bawo ai har yanzu za ta lalace ko ta tsare kuma yanzu za ta lalace wata shirin shi kuma kwansan kawai bawon kawai lalu balahu ba kwaya gidan a ciki ta hata hu karkashin sa batilin banza ne kawai sai sai zubarwa kawai ko a kone ko a ba tumaki ko kasidin wato mara daraja ne ba shi da wata daraja da an ce kai ai gada bana ba ta ido ba sai dai fato fata sun bawo waye karwaye zai auna ba zan aka ce shari'a ba hakika kuma hakan aka ce hakika ba shari'a wa ila zalika zuwa wannan ne tushiru ayatu ayar qur'ani take nuni wa ma umiru illa li abdullah fa ahore su sai dan su bauta wa Allah mukullisina suna masu tsarkake ga Allah addinin su suna masu ikhlas ikhlasi kuwa shine ikraji suwa fi mu'amalati kama alhaji ka fitar da kowa cikin mu'amalarka da Allah hatta nafsu ka suwa har kan kama wani ci ka fita duk gaba ki da sai ka ga billahi billahi ilallahi to fa akbara azza wa jalla sai ubangiji mai girma da ɗaukaka ya bada labari sai kasar ta abudu ya iyakance ibada ba wai ibada ce muradi ba ibadar sai mai ikilas ba wai ka zo ki ta fada ibadar ba a tun mai ikilas sai mai ikilas da kasar ta abu da takaice ibadar alal imhadi sai an tace ibada an tace ta an an tace ta an tace ta al-ubudiyyat ibada bil ikhlas da ikhlas yi dan zatin Allah allazi huwa ibaratun wanda shi ikhlasi abinda ake nufi da shi anin niyyatil khalisati niyya tsarkakakkiya tatacciya almujarradatu wadda ta tubu an shawa'ibir riya'i daga dukkan wani gurbata na riya ba wata riya a ciki ko kaɗan ba wani Allah kwata-kwata dukka aujalla komai kankantarsa komai girmansa dan manzo Allah ya ce ɗan kankanuwar riya kafirci duk kankanuwar riya to kuma ya ce riya ta ɓuya yanda tururuwa ta ɓuya batsar tururuwa a bisa bakin dutse a cikin duhun dare yanda wato namla ta dabibu namlatin ala sakratis samma'a fi lailatin zalma'a haka yanda tururuwa yanzu tururuwa ta dinga tafiya akan wannan dutse zuma na hanya Abuja din nan kuma a cikin dare za ka ganta to haka ya ta buya to kai yanzu ba ka zo wajen masu abun ba wanda suka iya bin ta lungu lungu sai da suka zama mutalakai sakaku sannan suka bi ta duk inda ta shiga wai wani bawan Allah yake sawa in mutum zai ci tuwo ko a shinkafa za sai yin wacce da yayan ta kulaɗe kulaɗe da dutse na to ya kulaɗe sai a ita jajjefa a ita jajjefa sai an gama shi kenan ta ce to kowa ya fito an gama amma in ta ga mutum ya ajiye fura zai sha ta ce to kowa ya kama gaban ga malale nan in mutum ya ajiye fura zai sha ta ce to kowa ya kama gabansa ga malale nan wannan ita fura sai ta malala ko ina to in baka zo wajen wa'anda su yan malale bane birri su mutlaƙai ne sakaku ne harafiya ne kawai su sakaku ne haka suke bin riyar da baki da sai su fata ta ba za su taɓa batuwa ba to to ka wa'annan kenan min iz to shawa'ibin wato wani wato abu mai cakudawa na daga riya minif ci da ilfi'il tun daga farkon aikinka idan ci hayi haka gama sai ya zama haka sannan ya karbi wani mutum sai ka ga ai abin ko وأخرج مسلم إمام مسلم يا فتر رضي الله عنه الله يجب شيء قال مسلم يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جاد أمن الله سويت أغريش يأتي سنة سحزوا كان حديثي إن الله أبنجد لا ينظر إلى أجسامكم الله بي كلن جنكم ولا إلى صوركم كو صوروركم ولكن ينظر إلى قلوبكم زكاتنكم da yake zuba ba wannan lafta kayan da wannan kaza kaza ko kaza kaza kaza ba dai biya yi wannan godiyan Allah amma dai zuciya ake sa abin da kaga dama in zuciyarka ba ta aiki komai baka samu ba kuma tafiyan da kaga dama abin da mun gode Allah da abin a zuciya yake ba da ka da makircin yana da yawa wa ma'alumu wannan abin sani ne zaruratan alarura ba wanda zai jahilci wannan anna salahal qulubi gyaran zuciya inna ma yakunu bi ulumir riyazati yana samuwa ne da ilimin halwoyi da ilimin zikiri da ilimin gyaran zuciya da bin Allah da soyayya da san juna da san Allah da zikiri da kaza kaza da wannan zuciya take gyaruwa duk malamai suna nan sun rubuta yau mutane abin da yake jan su zancen na hau kaza kaza kamar ga kowa nan yake gudu ya gyara baki nan zai iya makirci zai kaza kaza to duk malamai sun ce duk da girman sa duk da zai gyara karatu zai gyara qur'ani zai gyara hadisi zai gyara amma kuma sharrin sa yanzu ya sa ka girman kai kuma duka kifar da abu yana sa girman kai ya ji ya kifar da abu kuma wannan a sarari gashi nan an gani yana sa girman kai kuma ji ya kifar da abu to ka gani ba wai an hana yi bane amma yana daga sharrin sa ya sa girman kai abu to su kuwa yannan jikin suke so ta gyaru sai abin da zai sai ga sun zauna ma inda bai dace su zauna sun faɗi abin da bai dace sun wahalar da kansu abin da bai dace su wahalar da kansu ba abin da cewa sun yi bidi a ko sun yi kaza a sun yi sun sake so suke so ta gyaru to bayan da zuciya ta gyaru sai da wayannan ayyuka sai da sai da wannan ayyuka wata rana a zawiya alhaji ubarin jin a can kano zamanin shi a hasan jin wani ya sa almajirinsa a tarbiyya an kaɗa an raya ya kasa fata sai aka zo zawiya sai ya zo wajen wani mutum da shi ya raina shi ma na Allah na Allah ku aka ce eh, nan da nan da sun sa mutum tarbiyya shi kenan sai ga wannan wallahi na yi na yi na kamar dai yabo kuma zagi an yi an yi an yi eh, fatahi ya ta samu shi kenan sai ya kalli muridi sai ta to ka kwakwaba min wani katon tarbi a hannu ina zai san hasa to to sai kaza sai ya kale ya shan sai ta da wuce kai dala ka tarbi hannun nan nasu sai ya nuna mai inda ake fitsuguna a yi fitsari a yi tsarki a yi kaza wanda dan guntun kashi da dan guntun suga ya tsabtan ka zauna ce yi ce yi yi ce yi ya sha sha ta da musa dan ko kuma ga mutum ne mai kwarfini to me kake jira da kai zaman sa da yi minti biyu ba sai ga ya hargitse shi kenan ya yi fata sai ihu sai waye sai shi da da ka kai shi masallaci ne zai to kaga to likitin su duk abin da zai gyara zuciyar su duk abin da da zuciyar za ta kaskanta zuciyar ba wani ya zo shiga ta gaban dan fodiyo ba radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ya shige shi da takalmi sai zuwa su ce amma duba kana zaune a shige kada takalmi sai shi dan fodi ya kira ce ce zo sai ya kwanta yake taka kirji na ya rigina yace taka kirji na da takalmin nan a yace ni na sa ka, ba ruwanka tako da takalmin ya ce ka sai ce da takalmin nake so ka taka ba ruwanka sai ya taka sai ce to an taka ki ma da takalmin ki fito ki abin da zaki an taka ki ma da takalmin ki fito ki abin da zaki to kaga to su da ba ta gyaru ba kowa ya san sai da irin wannan wal mu'amalati da ma'amaloli mai kyau tsakaninka da Allah tsakaninka da bayin Allah allati hiya shu'batu wanda wannan abu da aka faɗa shine reshe min ilmul haqiqati daga ilimin haqiqa ba wani shirme ne ilmin haqiqa ba ba kallon masu shirme zaka faɗa ba a ga ga hanya fada'i ashe wanda ya da'awa in kida a huwai da ilmin haqiqa ya yake mudda'in kamar yana da'awa ne lizihabi cewa fa'idatu shari'a cewa amfanin shari'a ya tafi roman shari'a ya tafi in dai Allah ya da su wa'annan fasikan wannan zamani da da shari'a manzon Allah ake damfara da shari'a ake cuta da shari'a ake kaza kaza in dai wannan ne shari'a ya uzu billahi da yadda zamani ya tafi da ita ake kashe kashe da fatawa ba kai ba jirgi kaza kaza da abubuwa dai ko kai aka baka biro ba ka san gaiba ba kuma ba amma da ka kalli wani kasan fasiki ne wannan ba ka san gaiba ba ka san komai ba to in dan je wannan ne ai ga shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a shari'ar manzo Allah zahirin nan ne amma kuma batinin san shi yake rike da ita sallallahu alaihi wasallam to kaman ya ce wannan amfanin shari'an ya tafi wantifai kaman ya kore kaman ya kore mahasuliha abin da ake samu da wannan abu allazi huwa istiqamatu shine tsayawa daidai kan hanya idan shari'atu domin ita ma shari'a ma'anarta iqamatun tsayawa da rasmul islam ga abin da musulunci ya zana wannan karatukan musulunci kenan da hanyoyinsa wal haqiqatu ita ko abin da ake cewa haqiqa istiqamatu tsayawa fi haqiqatul islam a haqiqan musulunci imanin musulunci da aikin musulunci ka gani a fa shari'atu ko yayi ashe ita shari'a bi manzilati shakhsil islami kaman jikin musulunci ce kaman jikin kafin ko jikin ba shi da rai me za a yi na ɗin za a je abin ne kawai kamar jikin musulunci ce ita ita shari'a wal haqiqatu ita ku haqiqa bi manzilatu ruhi matsayin rai ce ta musulunci min ha da gare ta al muradu minhu wannan maganar wannan bawan Allah ta kare sun maƙala sannan ya ce a tambihu sani faɗakarwa na biyu ilam kai sani annabil ashiyaki shehunnai fi tarbiyyata a cikin tarbiyya suna da ɗari da kai na hanya guda biyu shehunan tarbiyya suna da hanya guda biyu madaru ahaduhuma kewayen ɗaya daga cikin hanya ala shukuri a bisa godiyan Allah a cikin za ka cikin godiya Allah da farin ciki da nishadi da san Allah da san manzo Allah sallallahu alaihi su abin da suka kama kenan munna da zikirai da madahai da abubuwa irin abin da faila din nan muke gani wannan abin da ake so a kore na faila din nan to to wa'yansu wannan ce harkar su alama dare shukuri godiya ga Allah wal da farin ciki bilmun imi da wanda ya musu ni'ima min gairu mashakkatin ba abin hanyar wahala ba wala kulfatun ko tsorawa kansu wahalhalu na banza a'a za su tsaya da shari'a duk abubuwan shari'a za su tsaya da shi iya karfin su za su tsaya kuma da nafiloli wurdan ɗariƙan nan ba a tuwa da shi ba an kuma za su cikin nishaɗi cikin kaza kaza ba a ce ba za su ji ba za su ji sama'i zikiri ne kiɗa ko ba za su ji kaza kaza ko duk a bari za a gan cikin farin ciki cikin nishaɗi cikin sa kaya cikin fantamawa kuma ba su wulakanta ibadar ba ba su wulakanta ilimin ba ba su kaza kaza kaza ba su tarbiya haila da yadda ake yi wala kulfatin ba dora kai wahala wal ukura wal ukura dayar kuma madaru ha ke wayanta alar riyaza sai dai a dinga shiga halwa a yi latifu muliya a yi kidima a yi tsanani musiyam a yi kidima dai a yi kidima a yi raza kidima kakka bishiyayi kuka je ka yi ta salati da ita za zai ɗauke ka daga wilayatul kubra wani ta babba mai fatahi mai kaza ya tura ka wilayatul subura mai wahala wanda in baka rasa ba sai ka tsara nesa da Allah bare zamanin faila yanzu wannan zamani in ba ka bi hanyar faila ba in ka ce wancan za ka bi ka zama da gidaje a hannun yan zamani yanzu in ka shiga sakwata Allah ya da su shugabanninmu ne irin wannan hanyar sai ga mutum ya naɗo buzu da sanda da buta jallo da kaza irin shigar su shaudan bodiyan na wancan zamani wai irin wannan shigar zai zai yi sai ga ana kallon sa dai abin dai gashi nan kaza kaza to da sun ba abin da shaudan bodiyo ya gaya musu Allah ya da shi cewa warai da Ibrahim sharafu dinin suka bi Ibrahim sharafu dinin da duk yanzu komai ya yi kyau bayan Allah ne da komai da ilimi da komai amma wannan wayewa da cewa dan fodo ya gaya musu za ta zo to ita ta karanta ba a ji ta ba to ka gani to to ita kuma ɗaya hanyar wato ita ce mai wahala wato ita kuma wal ukura madaruha ala riyadati halwoyi wa ta'abi da shan wahala والتعب والمشقة دويا والسهر دا كا أي بچي والجوع دا يunwa ba ka ai bacci cikin zikirai da nishadin kaza kaza sai ka ga shi ba ai baccin ba kuma amma ba a ji wani wahala ba amma ka je ka kulle kanka can cikin daki ba bacci kaza kaza kaza kaza idan ka gano aljanna to wal ju'i da yunwa qala fi zahabi da iblis ya faɗa a cikin littafi wato zinare wato ɗanyen zinare fi manakibi cikin wato darajojin sayyidi abdulaziz cikin darajojin shehunsa abdulaziz dabbaki mutumin magarin ne yake cewa wa ɗariƙatu shukuri wannan hanya ta godiyan Allah hiyal asali ya ita ce tasawufu na asali wa hiyal lati kana alaiha qulubul anbiya ita an zukatan annaba take kai wal asfiya ida bayin Allah min sahabatu na daga sahabbai wa ghairihim da wa'in sun su wa hiya ibadatuhu ita ce ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wace ce ibadatuhu ta'ala ita ce bautawa Allah an ikhlasin da ikhlasi ka zo kai tarbiyya ka dinga bautawa Allah da ikhlasi to shine ikhlasi sai kamar ma ba wani aiki mai yawa yake ba amma wannan ikhlasi shi yasa aikin nasa ya zama yawa shi ko wanda ya ta buga aikin amma rashin ikhlasin nan ya sa sai dai Allah ya rahamshe shi sai dai a sha wuya sai dai a sha wuya to ka gani ko wanda ya zo ya ɗauko daloli a dala ɗaya biyu goma ko a jihunsa shi ko wancan ya ɗauko buhun kwabbai da kaza kaza duk kuɗi ne amma dai ba zai yi kamar wannan ba to ka gani an ikilasi an ikilasul ubudiyyati daga bauta Allah mai ikilasi wal bara'atu da kubutar su min jami'il huzuz da dukkan san rai ma'al itiraf tare da faɗar su a sarari furucin su bil ajazu cewa sun kasa sun kasa cikawa Allah muradinsa wata kasida lalle sun takaita wa adamu tawfiyati suna ganin ba su cika wa halara a rububiyyati halaran Allah hakka ba jidda ba su din ba kaza kaza amma suna ganin su ba su komai ba su ba su cika wa Allah to shi ko wancan wannan aikin da yake duk sai ya sa shi girman kai kaga yana wani taku da saboda yayi wuri bi miliya gani yake zai iya keta kowa ba wanda ya isa ya ce ni ba sai abun kuma ya koma zancen jifa kaza kaza yanzu duk masu karɓiban sai su ta buga ba san dan Allah ake yin ta dan wannan tauhidin na wancan zamanin da ta bayyana ba wannan bayyana Allah a wancan zamanin shi yake ta faɗa to duk ba san wannan ba duk daga mabayyana ƙarshen zamani sun kasa ko to ya ga mutum ya ta iba maimakon ta zama mar ubudiyatan bauta dan Allah kuma sai a dinga yi ne dan wane yana jifa na ai su wane sun raina ni ai sai na yi maganin su ka yana ƙara saifin ba dan Allah ba saifin tana ƙara yanke shi gani yake wani yake ƙara jefa kafin wani wannan saifin ta kashe shi haka suka ce da yawa ne karanta saifin saifin ta kashe shi haka suke ta faɗa don haka za ka ga to haka ma duk abin da za ka yi ba dan Allah ba sai ya zama mamuci an ce annabi Musa alaihi salatu wassalam abin da yasa sandarsa ta zama miciji saboda ya raba ta ga kansa ya ce hiya asaya sanda ta ce Allah ya ce to ya shine ne ta zama miciji duk abin da ka raba shi akan ka ya gare ka zai zama ma miciji yanzu yanzu to ka gani ko wato bi itirafi ko su wa'annan kenan bil ajzi wa taqsiri rubiyyati hasa wa sukuni zalika kuma wannan abin da suka faɗa ya zauna a zuciyarsu ga ibada suna amma su ba sa ganin suna ko ba su ma ina ban san su zaka ba sa jin wuyarta ba sa jin cikin jaraba ake yin wallahu khalaqakum wa ma ta'malu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yanzu taimakon Allah ne Allah ne tabaraka wa ta'ala za ka suna ibadar irin ta manzo Allah ibadar kaza kaza amma duk ba ita ce kaza kaza ba in ka zo ka ce musu ma to ga wata ibada ai sai an yi wata halar rannan za ka ma jawo hes kwanta ka jawo ma kwanta ke nan ta za ka sai ka gane da su wa'in na wa'in na mutane wa ga ji bi hajji wa sauni lam asik falwasa iku bi fabli karimin yau mutu bila da hajjin nawa da azumin duk ba ta da su ba to da me kara ta da bi fabli karimin da falalan Allah an ne masa usallim tisala ina yin sallah dan bin ƙoro-ƙoro askurullah ina ziki dan mun horo taliyan ina ta karatu dan ah sun mi shehu me akai ina yake waye ina wanda ya kaza ina wanda ya yi Allah kawai ina ina ibada amma bari in yi dan kar a ce ba na yi a kai da kanka yanzu ka san ba dan Allah kake ba bari in yi dan a dinga gani ina yi ko dan ka a ce ba na yi ko kuma dan suwa na suwa ne raba da ai sai in kwanciya ta Allah a'a duk da ma'arifar da komai din amma ana yi ne kawai dan Allah ya ce ai amma ba komai nan kuma ba a jira komai ba an tashi an tsallake to shi ma Allah da ya ga baka son komai baka neman komai baka jira komai ba to ne ya rage masa sai ya baka kansa ita ce ibadar da manzo Allah yake tun gai kadiman farabal mustafa ko ita har yau manzo Allah yake ibadar sa ce da aka ce wannan wahalar ce godiya ce kawai in ka ji godiya ce sallallahu alaihi wasallam shau da ya ce ibadar yan dariƙa ta godiya ce duka za ka za ka to kaza ba wai mun wannan wai ba za a yi oh za a yi kaza amma ta ikhlasi ba irin ta mahjubi ba to ka gani ko alhamdulillah to wasu kunu zali sai wannan ya zauna cikin kalbi a cikin zuciyarsu alama marri sa'ata abu sa shuɗe wa kowanne lokaci su akan haka wal azman da zamanika alamma alima tabaraka wa ta'ala da Allah ya san min humus daga gaskiyarsu Allah ya bincika ya bincika ya bincika ya ga dai kai da gaske suke yi da gaske suke yi min humus sidika fi zalika atahum bima yaktabi karamu sai ya zo masa sai ya zo musu da abin da kyautarsa ta hukunta ya ba su sai ya zo musu da kyauta irin tasa cike da hannunsa tabaraka wa ta'ala sai ya zo musu da abin da kyautarsa ta hukunta yastabihi wato karamu ko min alfati na daga sanin Allah fi ma'arifati cikin saninsa wa naila asrarul iman suka samu asraran imani bihi da Allah azza wa jalla suka samu asraran imani da kaza kuma Allah ya sakkare musu halitta yana juya musu ita yadda ya ga dama ba sun kalle ta babban ma da ita ba amma Allah yana da wani ya yi faɗa da su Allah sai ya ga da shi ake yi tunda waliyai ne ba su ke shi sai Allah ya yake shi da kaza to da yan hijabi suka ga wannan fasila ce ashe sun mutum ya haka sai ya samu wannan kalamomin kenan da yan hijabi suka ga haka falan ma sami ahalur riyazati da yan halwa suka ji wannan ma hasala ha'ula iminan fasi abinda wa'annan suka samu na daga sanin Allah ja'alu zalika huwa matlaban su ko sai suka zo to su kuma wani neman fatahin su ke kaza kaza to su kuma aka hawo da dai aka hau kaza kaza fa ja'alu yatlubuna sai suka dinga neman sa siyamu da azumi wal kiyamu da sallolin dare wa sahari da rashin bacci wa dawamil kalwati da yawan halwa ba fa wai ma na wa'annan yan duniya ba wai na Allah ma su da wa'annan suke suke nema sa bil kalwati hatta hasadu ma hasalu har suka haɗu da abin da suka haɗu da shi fal hijratu fi daqiqatil ula tafiya a hanyar farko ilallah hijira ta farko na yan ikilasi dinnan ilallah zuwa Allah ne wa rasuli kaga hukun ladan su Allah da manzon Allah la ilal fati ba ma dan neman fatayin suka yi ba ni dan ne wa nailul kushufati ba dan neman ayaye musu hijabi ba wal hijratu fi daqiqati saniyah tafiya a hanya ta biyu kanat ilal fati su ku dan fatahin ne wa nailul maratib a samu matsayi dai wani ya zama kudiji wani ya zama gausi wani ya zama kaza to wani in ka ce ba don haka wasu to wai don me za a yi aiki yanzu wani in ka ce ba don a zama kusurci ko don a zama gausi ko don a girgiza kofar gausiya sai to don me za a yi shi bai san akwai wani abu ba da za a nema ba bayan wannan Allah ya yarda su ya ba mu albarkar su lawa kuma to ga gani shi kenan suka ji wani sai suka sa shi fatihin shine matlabuhum matlabuhum abin da masu faja'alu yatlubuna wa bisiyanu wa siyani wa sahar da rashin bacci wa dawamil kalwati da yawan halwa hatta hasalu ma hasalu har suka haɗe al hijratu fi tariqatil ula hijra a hanyar na farko ila Allah wa rasul la ila al fatih ba zuwa fatihin ba wa nal kushufi da neman kashe wal hijratu fi tariqatil saniyat tafiya a hanyar hijra a hanyar ta biyu nan kana ila al fatih zuwa fatihi ne wa nailul maratib da samun matsayi wa sayru fil ula cillawa ta tafiya a hanyar farko sairul qulubi tafiyar zukata ce zuciya ta take tafiya ga su a zaune kin yushbihu na sukura ka ce dutse ne a kafe amma suna cillawa yasiru na sayra fil majalis fa ajaban li sayr julus yushbihu na sukura dan a nuna ma irin ga jirgin sama da sai ka daure kanka kuma cilla tafiya a ciki kana bacci ma to haka haka fa'arfe suke a halaran Allah wa fi saniyati tafiya a hanyar yan kalwa din can yan kaza kaza sayrul abdan su ko tafiyar jikin su ne yanzu za a dandake jikin a ce har jikin ya zama ruhi har jikin ya soma huda bango ya soma yin abubuwan mamaki karamatul aini shikenan kuma a dinga nuna ma yanzu carbi ya zubo da ruwa yanzu kafa da kaza a tsallaka kaza kaza kaza shikenan ya zama katon waje to shikenan ko to su wa'annan kuwa wato wasairul afghan tafiyar jika ta ne والفتو في الأولى فتحي أتفيا فرقو هجومي daga Allah zai zo ma san lokaci gama sai dai ka tsince ka a ciki kawai lam ya hasul min al abd tashawufun neman sa bai faru daga bawa ba kai dai kana yin ibadar kawai ka yanzu yanzu zaka ji fatahin ya zo bikilatil fatihi sabanin fatahi fisaniya ta hanya ta biyu wa tarikata ne amma duk wayannan hanyoyi guda biyu ma'an gaba ɗayan su ala sawa suna kan daidai kawai a ce ba daidai su gaba sai dai waccan ta sauki wannan ta wahala waccan ta wahabiya wannan ta kasari to fa kuma da yan asraru suka ji haka su kuma wayancan yan halwa din ma sun nema Allah sun samu da halwa suka la ilaha illa ai sai to su kuma ba zancen Allah din ba zancen auradan tarbiyya din ba zancen ma'awali ba zancen kaza sai dai ya bambanka ya ido sai dai kuma a yi ta faɗan rauhane daga shi kenan kuma suka samu aljanu su kuma da abubuwa kowa ya samu nasa samu nasa wani ya ce da wani wani abokin malam bashir wani wai mai asararu da rigima ta hato su garin a toye a toyen su shi kenan aka kausa rigima kai ni za ka wannan sai na turo ma aljanu ku shigo wancan harshe ne ka za ka ce zancen banza ki to ni zan turo ma Allah sai mutum ya ce yaro zo zo me wato kai Allah zaka turo shi ga sai to ko abin da yake da shi shi zai turo kai aljannu kake da shi su zaka turo mu ni ko Allah nake da shi ni ma zan turo ma shi sai yaro mai sulhu wannan magana ban taba jin ka ba sai yaro mai sulhu wannan magana ban taba jin ka ba wato kai Allah kusin da guda ka sai to abin da nake da shi kenan ba ni da komai sai shi tabaraka wata ala kai ba aljani ne da kai ko ba ya turo abin da yake da shi ba to ga gani lakin na tariqata shukuri sai dai hanyar godiya aswabu ita ta fi dashewa wa aklasu ita ta fi tsarki wa kuma muttafiqana amma duk hanyoyi biyun nan sun haɗu ala riyada da akan ibada ko ta shukurin ma ba wai zama za ka kuma dan shukuri ka ce ba za ka yi ibada ba da gyaran zuciya lakin na lakin na ha sai dai ibada da gyaran zuciya a hanyar farko riyazatul qulubi wato halwar zuciya ce ba wai daki za ka shiga ba a'a kana mu'amala da mutane amma ba sa zuciyanka suna zahirin ka dai suna zahirinka kana mu'amala da su amma ba sa zuciyanka kai halwaka a cikin zuciya take riyadatul qulubi bi ta'alluqi hasabi da zuciyarka tara ta yi billahi da Allah subhanahu wa ta'ala wa ilzamiha ka lazunta zuciyarka al'uqufu tifuwa ala babi ya kofan Allah wallaji da fakewa ilaihi zuwa gare shi bil harakat cikin kai da kawo wata wasakanati da kawo wata kai wata da kawo wata da nutsuwarta wadda wami da dawama ala zalika abu sa haka wa in kana zahir ko dan an duba zahirinka gaira multabisin sai a gaba ka cuɗanya ba bi kabiri ibadatin da wata babbar ibada ga wata ibada wali zalika sabida haka ne kana sahibuha dan haka mai wannan ibada zaka ga ya sumu wa ya sumu mai azumi nafila kuma ka ga yana cin abinci ya azumi da ci abinci ba ya ce shi kawai azumi zai tsayi ba waya ƙubu waya namu sai ya ya yi sallolin daren kuma ya kwanta ko ma ba zai iya sallolin daren bai ya bacin sa amma asuba sai ya tashi ya kawo abin da da wundan da komai kuma ya tashi da nishadin sa ya ƙumu waya waya ya kwanta kuma ya salloli wayu qalibun nisa sai ga ya sadu da iyalinsa ba a ce an bar aure ba ba za a yi ba wa ya tibi sa'ir wa za'ir sai ya zo da shauran ayyuka a shar'i na shari'a allati tubadu riyabatal abdani wadda ta zama kishiyar irin masu ibada ciki suka za a ce ba bacci ba ci ba sha ba kaza ba za a yi kaza ba in ta ha magana wannan ta cike kala ya ce wa karka na shekuna shehunmu ya kasance abul abbasi shehu ahmad tijani shaidi ahmad bin muhammad tijani shehu tijani rabiyallah ya kulu ya kasance yana cewa a shukuru godiya ga allah babullahi kofar Allah ce wa huwa aqrabul abwab ilai ita ce mafi kusan kofa zuwa gare shi wannan hanya ta fa'ila da ake ibada da nishadi da san Allah ba wai da wuya ko kana ganin tsoron wuta ta sa ka kai san Allah ne kawai ya za a ki ibada ce ta arifai wannan ibada ta arifai ba wai in an yi ba za a ibada ba mu san wa'annan ba ma mun gode Allah ni Allah ba ta nuna mu wa'annan ba ma ka Allah ya nuna mana su oh duk ba wannan muke faɗa ba wannan ibada ta arifai ta shukuri ta godiya irin ibadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shehu jani yace irin ibada yan dariƙa sanin dan da ka dariƙa dan aljanna ne to amma kuma a duba a gani da aka ce dan aljanna ne dan dariƙa daina ibada yi akwai mai aiki irin nasa ma to ai ko ba a ce dan aljanna bane ai aikin ma ya ce dole dan aljanna ne ko ka gani ko a shukuru babullahi shehu jani yake cewa hanyar godiya ina ita ce kofa Allah wa hawa aqrabul abwabi da ita ce mafi kusan kofa zuwa ga Allah wani za da haka ka'ada shaɗan alai shaɗan ya zo ya zauna a kanta ƙala ta'ala ubangiji ya faɗa hikayatan anhu ba da labari ga shaɗan la aqudanna lahum siratal mustaqim sai na zauna musu hanyar ka ta daidai sai na zo na zauna na toshe ba za a biyo a zo wajen naka ba ko ya sa yake faɗa ce shi ke dan ƙwarin gidan nasa ya isa shi da halara ake musu shi da Allah la'afudanna lahum sai na zauna musu siradakal mustaqim hanya kamar daidaita siradan lahi hanya da in ka bi sai kai wajen Allah fa marra fi dariqihi bil ladhi marra bihi abraruha fa huwa bar wanda zaka kai ka ila ainil yaqin safar to wannan shirin yace zai zauna wa man lan yadkul duk wanda bai shiga ba min baji shukur da kofar godiya fi hazar zamani a wannan zamani in ji shau tijan lan yadkul ba zai shiga ba dan yace da tsarki sai ta kofa tsarki ya faɗi tsarkin yana cin kuɗin banki yana kaza ka ya faɗi ƙarfin haji da kaza kaza duk irin waɗannan abubuwa da wannan zamani tura suka kawo kaza kai in ba kofar godiya ba ta ina za mu shiga in ba kofar gausun ba kai irin wannan abu a rufe abin idan ka kaza kaza kaza wani ya ce wai wannan zamanin kan ma ka ce mata ka ta fita unguwa ba ta ta fita an ki sani da ne ita to ba za mazaje nan ka kawo mata cikin ɗaki ba aka ce kamar ita wayannan tibubbukan ba maza take dama ba dan rikicin kasa ga maza to ga mazan na tana to ai ba ka ga ce manzo Allah ya tashi sai da Aisha da makafu ya shigo kaza kaza kaza to kaga wannan ya faɗi hikima to ita kuma hanyar godiya ya babban hikima to matar ta take karin biya mana kuma Allah ya bace idan shi kenan duk kun huta duk kun huta duk gaba ki da shi wannan yana ganin mazan take gan shi ko shi kenan ya taga shi kenan ta samu lafiya shi kenan da an huta ma duk ga wata duk haka Allah ya kwace idan wani ba da haka ba ai mun kaɗe babu shukuri duk wanda bai shiga fada Allah ta kofar wannan godiyan ba a wannan zamani wai zamanin shehu tijani ba yau ne shekara ɗaya da ɗari biyu sun fa ba ko yanzu dai ko a 1970 shehu tijjani ya faɗi wannan magana ai zamu ce ai zamanin sa mai tsarki ne ba waya ba ba kaza ba kaza ya jujo ma jujo ba su shigo ba amma wannan zamanin da ya juje ba su suka shigo in ba ta kofa godiya ba kallon mu ma Allah ya yi Hmm? to ka gani fi hazo zaman lan yadu li annan nufusa dan zukata kadgali da ta yi kaushi alatan zajir ba ta jin wa'azi in ka cika mata wa'azin ma sai ta ma kafurce din ma wa'azin malam ma'azu da da mutum zai ce kai addini ma yan ban ma to ya gani bi muhasabati wai dan kace wai zaka zo kai ta mata hisabi ai ta bincike kaza wala munaqashatu ko dai ai ta kwankwasar ta dai bincike da kaza duk bai dame ta wala ta ta'assaru bi riyadati dan an shiga halwa ba ta bincike ko dan za ga yau ko wajen wazifa ma za ka ji da waya za a zo sai ga mutum ya ajiye wayoyi wajen uku a gaban sa wai kuma wazifa yake kuma a bincika waccan a kalli waccan dan Allah wazifar yake ko ko hudurin shehu tijanin ko ko hudurin manzon Allah yake ko ko hudurin waya sai dai samu to in ɗakin halwa ne ma duk da wayoyin za a shiga me ake so kai da ma'anar halwa sai komai ya kare ma duk da haka ba a so motsin komai sai kai fatahi yanzu yanzu shine ma'anarta to sai ga dumma wani abubuwan ibada in a ka'aban ne ga shi nan wayoyi in a madinan ne ga shi nan in kaza kaza ka kuma wata an ce ba ta da kyau ba amma dai kuma zancen huduri a wannan zamani ai babu mutum yana sallar haka an bugo sai ya tsaya ya gawa ai sai ya danna ma kaga huduri a wannan zamani ai sai babu shukuru malam amma duk da wannan kuma in ka shiga kofar shukuru malam duk wannan kuma ya zama mataimaka ne a fadan Allah tabaraka wa ta'ala to wa kake MSM din duk gaba da wala ta ta'assaru bi riyadati wai dan kai halwa ma zuciya ka kai kare kai kashewa ma za ta maimakon halwa kai dan Allah sai dai ka dinga wane na ya jefe ni ko na jefu wane ko ko dan kuɗi kaza ya zo ko ko dan in kaza kaza kaza fa idan tagaraka hal farhu amma in farin ciki da Allah ilmun imi da mai ni'ima la tafrahan bi an umun ihimta wa farah bi man an ama in farin ciki da Allah lokacin da wani shi tsoro da da kin Allah ma da kaza ko farin ciki da shi da kyakkyawan zato ga Allah da kyakkyawan zato ga bayan Allah gabat an zalika kulli zuciya duk sai ta fakuta duk waɗannan abubuwa wada wani masafatu ha tafiyar ta sai ta nade in ta hamin hujjalafazi magana ta ta ƙare kyau وفي روح البيان يا ذو أتكن تفسير روح البيان في تفسير القرآن تكن تفسير القرآن للشيخ للشيخ الألامة مالمين يوان سني الجامع وندي حتى بين الشريعة والحقيقة وكان شريعة ده حقيقة كاتمة المفسد نشين يا شما تفسير لا ينسى كيف هو قوة بروسي با إسماعيل الحكي با إسماعيل الحكي إسماعيل الحقيقة بروسي بفارسي ne farisi ne Isma'il gashi nan duk muna da shi tafsirin ruhul bayani Isma'il al-Hakki kenan Al-Barusi manya kenan mal ka ji wannan irin kirari da gausi ya masa ai ya isa ka san shi ko Uddisa sirruhu a tsarkake sirrinsa Allah ya tsarkake ma'arifan nan tasa sai yi mana a tsarkake sirrinsa inda kaulihi ta'ala ya faɗa wajen faɗin Allah wa mimman khalaqana ummatu yana daga wanda muka halitta akwai al'umma ya haduna bil haqqi da suke shiryuwa da Allah ko da gaskiya wa bihi azrun da shi suke adalci kuma ma na ga abin da barusi ya faɗa wa an ya zo alaihi salatu wa ya zo daga manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna min ummati akwai daga cikin al'umma ta kauma waɗansu mutane alal haqqi za su tabbata akan gaskiya hatta yanzu la Isa alaihi sa har Isa ya sauka ya tarar da su a haka ma'ana kaga ba waɗansu wannan wai an kawo ne ga wanda zai ce ko tufancin ya yanke ko ba na Allah ko kaza kaza ko yanzu kaza sai dai ka je ka rike wuri to mu ko yana daga aqidan mu in dai ga kabiru na Allah ga annabin zamani ko ga magaji ga waye kaka tsaya wani zancen wuri dai ya fadda kowane wuri ka tafi wajen ka sada ka da Allah ka lafiya dan yanzu wannan hanyar duk kai kaushi da zaka samu komai ba duk gaba gida wal muradu abin da yake nufi la ya kalu zamanin wani zamani ba zai wofanta ba minhu daga bayin Allah wafin hadisi ya zo a cikin hadisi la ta kuma sa'atu kiyama ba ta tashi ba hatta la yuqala fil ardi Allah Allah har sai ba za a ce Allah Allah akan kasa ba sai kiyama ta tashi amma dai za a ce Allah Allah akan kasa yan zikiri na fana'i ma yan masu zikirul fardi to kiyama ba ta tashi ba alhamdulillah eh mana ai yanzu shehu kuma fada da bayani za a yi tazmilin nan ai kuma faɗaɗa bayani za a yi don haka yanzu tazmili ma ba sai an yi ta tsebo wasu abubuwa ba tun da duk maganar ta cikin tashi binci haka za mu ta bin sa dai a da salatu tashi Allah ya tabbatar da mu hanya farin ciki hanya faila to kun ji ba wallahi hanya faila ita ce wannan hanya da ake faɗa ba wai hanyar sakaci ko wasa ko abu a'a za ka ibada yan faila ibada ce ta farin ciki da Allah da kaza kaman ba sa shan wuya kaman ba wayannan bala'i a wannan zamani ka sai ta kawai masu sun yi farin ciki da Allah da kaza ba kuma ma na farin ciki ka ai ta hauka ko ai ta ba haka ba dai yanda dai aka saba ana ba wai kuma ka ai ibada ba alhamdulillah